وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وانتخب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن نسب وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله إخواني إخواني في الله الإنسان العاقل يقبل ما ينفع ويقبل إلى ما ينفعه وقومه وإن فشل في الأولى عاد مرة بعد أخرى لذلك كان المسلم الذكي العاقل يتبع المنافع ويأخذ بالأنفع ويجتهد ويحرص بدون كسل ولا توان مستعينا بالله في كل شيء إياك نعبد وإياك نستعين عباد الله نبينا رحمة للعالمين دائما يوجه إلى العمل المنتج والتفكير الصحيح فمن هديه صلى الله عليه وسلم قوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز رواه مسلم كون اللفظ عام يشمل العمل الأمل النافع في الدين والدنيا فالمسلم مأمور بأن يوفر بجهده في كل ما ينفعه في أمر دينه ودنياه ويجاهد نفسه في سبيل ذلك ويبذل وسعه فيه والمنافع في أمر الدنيا تكون في حدود ما أباحه الله من غير أن يشغله عن طاعة الله تعالى قال القرطبي رحمه الله احرص على ما ينفعك أي اجتهد في تحصيل ما تنتفع به في أمر دنياك الذي تصون به دينك وعيالك ومروءتك ولا تعجز في تحصيل ذلك وتتكل على القدر فتنصب إلى التفريط شرعا وعادة ومع الاجتهاد ولا بد من الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه وسلوك هاتين الطريقتين يحصل خير الدارين إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى فلا ينبغي للمسلم أن يدع فرصة نافعة تمر بين يديه دون استثمارها حتى لا يسلم نفسه إلى الشيطان باليأس والقنوط أو إلى أعدائه بالعجز والكسل أو إلى أناس تافهين ينعقون بما لا يسمعون إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون إخوة الإسلام اللبيب الفطين لا يجلس مكتوف الأيدي لا يعمل لدنياه ولا لآخرته فارغا عن العمل النافع فإنه يعتبر سفاهة وضياعا للوقت وإهمالا للعمر والعبد محاسب عليها يوم القيامة كما قال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وقال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ففي الحديث لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس عن أمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم رواه الترمذي إخوتي في الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد يا إخوانا مسلمين masu albarka a wannan yini namu na juma'a yau muna goma sha bakwai ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1447 idan miladiya yau muna goma sha ɗaya ga watan bakwai shekara ta 2025 wannan khutba babban saƙon da ke cikinta mene ya rage bayan kayi ritaya wannan ita ce tambaya wacce ya kamata kowa ya amsa ma kansa amma za mu haskaka babban abin da ya sa na zaɓi a gabatar da wannan taki akwai wani mutumin kirki haka muke kyautata masa zato tsakani da Allah mutumin kirki ne na san shi lokacin da yake aikin gwamnati mutum ne mai himma mai hazaka mai jajircewa ƙwarai da gaske kai ka ce ma dai aikin gwamnatin ya kai matsayin sallah a inda ya ɗauki al'amarin saboda himmansa wurin aiki to amma yanzu ya yi ritaya To duk lokacin da zan wuce sai in gan shi a zaune, ba shi da wani aiki da safe, ba shi da aiki da rana, ba shi da aiki da yamma, ba shi da aiki da daddare, sai dai zama a gefen hanya. Me yake kalla? Wallahu alam. Me yake ji? Wallahu alam. Me yake furtawa in ya ga abubuwa? Wallahu alam. To na dade ina ganin shi haka kuma ni na san shi mutumin kirki zaton da muke masa. To sai wannan sai ya bani wata fassara da wani karatu cewa kai Abubakar kai ma zo kai makanka karatun tanisu kai ma idan kai ritaya ne makomanka me za ka fuskanta me kake yi me kuma za ka ci gaba da yi domin idan ka riga kai ritaya to ka samu waɗansu ƙari da raran awoyi guda takwas zuwa tara a rayuwanka to idan ba ka da aikin yi a cikinsu to za ka yi aikin banza idan ba ka bi Allah a cikinsu ba za ka bi shaidan idan ba ka yi alkhairi ba za ka yi aikin sharri to sai na ga to ni ya kamata yanzu in dai hausa sun ce da na gaba ake gane zurfin ruwa to yanzu ga na gaba ya shiga ruwan na gane zurfin shi ba shi da aiki da haka in ka kalli gangan jikin shi zaka ga ya bushe me yiwuwa kila damammaki da yake da su na samun abin masarufi yanzu babu su sun rufe me yiwa irin alfarman da yake da ita gurin ɗaiɗaikun mutane waɗansu ɗan sun gan shi suna ran kashe daɗe waɗansu suna alhaji waɗansu suna yallaɓai ana mishi jinjina ana mishi kaza kila ma abubuwa da yawa ba su yi makansa ba za a yi mishi saboda alfarman da kujeransa take da shi don zai ritaya ba wannan alfarman da haka mai yiwuwa wanda in ya gan shi da zai ce ranka shi daɗe yanzu in ya gan shi ma hararansa zai yi. Mai yiwuwa ƙila wanda zai mishi alfarma yau in ya ce zai aurar da ɗa ko zai aurar da ‘ya. Me kawo buhunhunan shinkafa na gudunmuwa na yi, me kawo kaza na yi, me kawo kuɗi na yi. To yanzu in zai aurar da ‘ya ko zai aurar da ɗa, sai dai shi ya je ya maula. Ba wanda zai kawo mishi wannan taimakon. abubuwa dai na matsaloli wanda yake galibi kun fi ni sanin su. To sai na ce, to ya kamata ni ne in tsaya in makai na karatun ta nutsu. In ga to menene ya kamata wani tsari ya kamata in tafi a kai ko da ta kwana. Kwanan nan kuma in dai ana raye ana kwanciya ana tashi to za ta kwana. Don sai an kai lokacin da tabbas kana ji kana gani za ka bar kujerar da kake kai ko da kai baka batta ba ita za ta baka kuma za a yi ban kwana in Allah ya taimake ka ne kai kyakkyawan ƙarshe a aikin gwamnati me kyakkyawan ƙarshe shine kana gama aiki a baka benefit ɗinka a baka haƙoƙan aikinka kuma daga nan ka ci gaba da karɓan fansho ka shiga cikin tsawon 'yan fansho amma akwai waɗansu waɗanda yake ma a gwamnatance a aikin gwamnati sun yi mummunan ƙarshe Allah ya kyauta wanda kuma wannan dole a tsoratar da gwamnatoci su ji tsoron Allah su ba masu haƙi haƙin akwai waɗansu gwamnatocin da yake idan ka aji aiki ba fansho ba gratuity haka nan kawai za a yi maka koran kari tafi abinka kawai shi kenan to mene zan tafi da shi kawai tafi ba ma a san ganinka ka a sa kai mummunan ƙarshe a aikin gwamnati akwai jihohin da suke da wannan matsala muna fatan Allah ya sa gwamnonin waɗannan jihohi su ji tsoron Allah su kalli al'umman nan su gane haƙƙi ne kuma wallahi sai Allah ya tsaye su ya tambaye su ba masu haƙƙi haƙƙinsu wanda ya samu haƙƙin shi da wuri shi ne in ya samu bayan shekara takwas shekara tara wani shekara goma ma ba a zo lissafin shi ba ya aji aiki ba shi da kama siyar bai san abin da zai ba a duniya wata hanya zai biya ci bai sani ba wani ma gidan da yake zaune gidan gwamnati ne an fatattake shi ina zai kama bai sani ba to ka ga mai hankali kan ya bari sai an kai wannan lokacin sannan ya tunanin ina mafita tun da dai na gaba ya shiga gaba ya ka gane zurfin ruwan ka gane irin gwamnatin da kake mu'amala da ita to tun yanzu ka zo kai makanka kiyamun layi To shi ne wannan kuɓuba sai ta jawo hankali a kan lallai mai hankali, mai kan gado mai lissafi, to yana fuskantar duk abin da zai amfane shi, ya kuma amfani al'ummansa. Idan ya fuskanci wani aiki, ya ga ya samu tasgaro, komawa yake ya fuskance ta ta biyu. In a nan ba ta fitar ba sai ya koma wani janibin. Mafita ba ɗaya ba ce. hanyar arzikin Allah ba ɗaya ba ce, hanyoyi ne da yawa Allah ya buɗa. In ka bi ta wannan hanya ba ta fitar da kai ba, canza hanya. In ka bi wancan ba ta fitar da kai ba, canza hanya. Mu kuma sani cewa shi musulmi duk inda yake yana kallon me zai amfani ne, me zai amfani ne, sai ya baza ƙoƙari ya nemi taimakon Allah, sai ya fuskanci abin da zai amfane shi. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine dai aka aiko shi ya zama rahama ga talikai ga baki daya amma kullum annabi godo yake da al'umma ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz duk abin da ka san zai amfane ka a duniya ko a lahira to ka sa kwaɗayi kai fafutuka ta da ka samu amma kar ka wadatu da wayanka ko dabaranka kar ka ce inna ma utitu ala ilmin indi ai ina da ilimi ne, ai ni dakta ne, ai ni wane ne, ai ni na ji a'a. Musta'inin billahi shi ne ce, wasta'in billahi wala ta'azir, ka nemi taimakon Allah, kar ka sa kasala ko gajiyawa ko lakwalako, ka zage damtse ka yi da gaske duk abin da ka san zai amfani ka ko a duniya ko a lahira ko ka sa himma ka yi. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake zabarar da al'umma. Abin da zai amfani ka a gidan lahira yana da shar'i ya zama ka yi shi da ikhlasi kuma ka bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallam shar'i guda biyu ke duk abin da yake amfanin lahira ne to shar'i biyu ne ka yi dan Allah ka kuma bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ibada ta cika ibada kenan sai ta karbu a wurin Allah kuma ta amfani ka gobe kiyama in kuma amfanin duniya ne fa ita kuma dole kai mata tabaibayi cikin abin da Allah ya yi shi. Duk yadda za ka duka nemi duniya, to sai ka ci burki ka tambaye shin Allah ya yadda a nemi duniya ta wannan hanyar in ya yadda shi kenan sai ka nemi taimakon Allah sai ka kusa shine al-Imam al-Qurtubi ya ƙara shari akan wannan maganar ya ce abin da annabi ke nufi shine duk abin da zai amfane ka a rayuwar duniyanka wanda za ka tsara addininka ka tsara mutuncin iyalinka ka tsara mutuncinka to lalle ka je kai kuma kar ka gajiya kar ka ce ai ni wallahi na dogara ai in Allah ya kaddara zan yi zan yi yace kar ka dogara akan kaddara saboda idan kai wannan ashar'ance ka zama abin zanji domin shari'a ba ta da wannan ba haka nan a hankalce ma ka zama abin zargi don za a rika jibinta ka da wawanci da sakarci sai ce amma fa in ka baza ƙoƙarinka to ka nemi taimakon Allah ka kuma koma zuwa ga Allah idan ka bi waɗannan hanyoyin za ka samu cin nasarar duniya da na lahira zuwa ƙarshen maganar al-Imam al-Qurtubi da haka bai kamata ga wani musulmi ya bar wata dama da zai iya amfana da ita ba tare da yari bace ta ba bai kamata ga musulmi ya miƙa wuyan shi ga shedan ya sallama ma shedan ya yanke kauna daga rahamar Allah da falalan Allah ko kuma ya sallama kanshi zuwa ga makiya suwayar makiya kasala da gajiyawa ko kuma ya miƙa kanshi zuwa ga waɗansu kaskantattun mutane waɗanda za su riƙa mishi gori yana fuskantowa a canza fuska saboda maula zai yi ta yaya za ka walakantar da kanka a duniya ta yaya to karka yadda kanka da wannan ka sani cewa kowane musulmi fa in mai hankali ne bai kamata kawai ya riƙe hannayensa ya sallama aishi ya sallama shi yanzu dai talaka ne matsiyaci ne ba zai taɓa arziki ba shi ya da yanzu kawai dai zai rayu a cikin tsiya da talauci da niyata to haka nan kuma zai mutu ta ina zai rika samun abinci ta maula sai na zai rika samun abinci ba bakere sai na zai rika samun abinci handama sai na zai rika samun abinci yake halaf yake haram ya riga ya sallama kan shi ga shedan da shi dai yanzu bawon shedan ne to bai kamata musulmi ya haka ba bai kamata musulmi ya kini kewa ya aikin da zai amfane shi ba saboda wannan a hankalce wawanci ne ɓata lokaci ne sannan kuma gurɓata rayuwa ne kuma ka sani duk irin daman da Allah ba ka sai maka tambaya akan ta ranar tashin alkiyama thumma la tusalun yawma idin anin na'im Allah ya san irin daman da ya baka ya san ya baka lafiya ya san ya baka tunani ya san ya baka karfi ya san ya baka kasuwanni a gefe ya san ya baka abubuwa na ni'imomi da yawa amma ka tsaya ka warakantar da kanka ka tozartar da haƙoƙan da ke kanka akwai da yawa sun tozartar da haƙoƙan iyalansu tarbiyya ilimin iyalansu, abinci, tufafi, duk haƙoƙa ne da Allah ɗora a wuyan magidanta. Sun tozarta wannan amana ba don Allah ya yi a matsayin talakawa ba, domin kasala da san jiki da kuma rena irin ni'imar da Allah ya musu. Wallahi akwai hisabi a kai, kuma Allah sai ya kama ka da wannan laifin ranar tashin alkiyama. Nukan ta faɗi, ni'imar Allah ba ta taƙaita kawai a unguwanku ba. sai wani shashashan sai ya fito kawai dan yi bilayi a unguwansu sai ya koma ce matan shi wai Allah ya gani ai dai na fita ban samu ba to an ce maka samun sai lalle a unguwanku ka je unguwansu abokinka ka je an ka je kasuwa ka bar garinku ai hanyoyin neman arzikin Allah suna da yawa wani yana nan Ogbomoso yake zuwa wani Lagos yake zuwa wani Kwatano yake zuwa wani ma sai ya je Jidda wani sai ya je China duk ana neman falalan Allah ne. To kai kana nan kayi bilayi ka ce wai Allah ya gani. Ya ga kai shashasha ne kuma ka tauye haƙƙi kuma sai ya tuhume ka. Kuma ka sani gobe kiyama kafin kafan bawa ta daga sai Allah ya tambaye shi akan abubuwa guda biyar. Allah zai tambaye ka akan rayuwarka yadda ka salwantar da shi. Zai tambaye ka akan kuruciyarka yadda ka karar da shi. Zai tambaye ka akan dukiyarka yadda ka samu da yadda ka kashe. sannan zai tambaye ka duk abin da ka sani na ilimi a duniya to wani aiki ka yi da shi shi yasa da wannan shimfiɗar nake jawo hankalin iyayenmu su kana kansu iyayen yan rataya waɗanda suka yi rataya Allah bai taƙaita falalan shi a cikin aikin gwamnati ba Din ka aji aikin gwamnati, to kar ka zauna ba ka da aiki, akwai aikin duniya akwai aikin lahira. Akwai ‘yan uwanmu da dama sun yi ritaya, amma suna nan suna aikin lahira. Dole asa za su je su zauna su yi karatun addini. In ana laccoci da wa'azoza za su halarta, duk inda suka ji aikin alkhairi ko ba a gayyace su ba za su je. Kaga suna da aiki. To aikin duniya kuma fa, to shi ma ‘yan uwana waɗanda suka yi ritayan tun kafin ma ka yi ritayan da waɗanda suka yi ritayan, ku nemo ma kanku yadda za ku yi ku zauna lafiya in kun yi ritaya. Wani ya noma, wani ya kiwo, wani ya kafinta, wani ya birkila, wani ya kaza, sana'o'i dai daban-daban ka nemo ma kanka mafita, ko kuma ku yi haɗin gwiwa, ku uku, ku huɗu, ku biyar, ku ga yadda za ku yi ku taimaki kanku, kadda ku rika zama ba ku da aikin yi, ku zauna ku yi ta rigima da mata, ka ce ba shi, ka ce ba ka da shi. Ke ta zumfara baki ce Allah ya isa, kai kuma ka ce don mene za ce Allah isa, ai ta rigima. Ku yi haɗin gwiwa mana ko ku ƴan ritaya, ko biyar, ko shida, ko bakwai, wani ya tada wani, wani ya taimaki wani, amma dai a zauna ba aikin yi, to akwai haɗari ga rayuwa. ‘yan uwana matasa masu jini a jika, wanda yake yanzu ma'abin ban al'ajabi a da za ga masu yin ritaya dattawa ne sun kai shekarun dattaku, yanzu ko sai ka ga mutum da ƙarfin shi a jiki, sai ka ga mutum ire-ire na an sauran shekara biyu in ritaya. Kai ritaya wani irin ritaya ai ai sauran shekara biyu. Mutum da lafiyan shi da ƙarfin shi da jinin shi a jika, sai ka ji an ce maka zai ritaya. Wai 35 years in service, ya yi service ɗin shi 35 years ya gama. To yanzu in ka gama sai mene? Shi kenan sai zaman zaman zaman dandali da zaman giba da ɓata lokaci? Bawan Allah ka je kai makanka kiyamun laili. Ka buɗe tunaninka akwai abubuwa da yawa. Akwai mataye da suke zaman gidan aure ba sana'a. Ballaga zafan kaura. Macen da ba ta sana'a aure ce. In ji wata mawaƙiya da ta faɗi gaskiya. haka ta zauna ta tsatsefe wacce ba ta sana'a. Ta ce ballaka za ke ba kaura, kullum rigima da miji. In a da an yi wannan to a wannan zamani ya fi cancanta mata ku je ku kama sana'a. Yanzu akwai wani namiji ne da zai iya ɗaukan ɗari bisa ɗari ɗawainin gidansa. Ki je ki nemi sana'a in ya baki kashi hamsin sittin ki gode ma Allah sauran kashi arba'in ɗin ki ƙara kashi ashirin kashi ashirin kuma a tare a yi haƙuri gabaki ɗaya. ba ban kaurariyar mace da za a je aurar da ita a kai ta ɗakin miji ba ta iya sana'a ba da ita da iyayenta ban ga ban kauraru kamar su ba akwai wato ƴan gata sangartattu su kuma duk dama suna da ita amma su ƴan gata ne iyayensu suna ganin ba za su yi sana'a ba kaskanci a da wannan muna da shi a gidajen sarauta gidajen sarauta suna ganin kaskanci ne su sana'a. To yanzu kuma masu matattun zuciya sun shigo layi, su ba za su yi sana'a ba. A daidai lokacin da yake daga cikin magabata akwai masu sana'o'i daban-daban, kamar cikin makaranta Alƙur'ani, za ka ji an ce akwai ƙira'an Hamza. Hamza ana kiran shi Azzayyat Asamman, ne sai da mai. yana sai da mai harkar shi kenan kasuwancin shi kenan kuma bijimin malamin alqur'ani mai girma ne bijimin malami duniya ta kafi kira'a daga gare shi wannan kira'an da zaka ji ana ihdinas siratal mustaqim siratal ladina siratal ladina an'amta alaihim wannan kira'an ta hamza to bijimin tabi'i ne daga cikin tabi'ai sana'an sai da mai yake yi a wannan zamanin kuma ɗauki irin su halilu kwasari kowa ya san darajar Khalil Husari a wurin karatun Alƙur'ani. Amma ne ma'anin Al-Husari din nan sana'an gidansu ne da ya gada yana yi shine saƙa tabarma daga Al-Hasir tabarma. Akwai daga cikin magabata an Imamul Mawurdi. Me ma'anin Mawurdi? Me sana'anta ruwan wurdi. Ma alwur wannan ruwa da ake kiran shi ma'ul wurd in ka je Saudiya wani sana'a wani turare ne. Ana kiran shi ma'ul wurd sana'a ce. haka yake sana'anta ta. Ya mutu hijira shekarar 364 ne fa. sama da shekara dubu akwai al-imam al-jassas abubakar al-jassas me ya ma'anin al-jassas me sana'an tablo magabaci ne yana da littafin tafsiri akwai al-imam al-layth bin sa'ad al-misri dan kasuwa ne akwai Abdullahi bin Mubarak duk cikin tabi'ai ne Lais bin Lais bin Sa'ad abokin al-Imam Ahmad bin Hanbal ne Abdullahi bin Mubarak cikin tabi'ai ne shi ma dan kasuwa ne Al-Imam al-Ajurri Abubakar sana'ar shi ma bulo yake yi ma'anar Ajurri bulo ne yana sana'anta bulo yana saidawa Al-Imam al-Anmati shi kuma yana sana'anta carpet yana kera kafet ne haka ya sassaka ya saka ya saka da duma ko na sara daki ko na sallah yana saidawa shine al-almas din akwai al-imam al-baharani shi kuma fito yake yi da kwalakwali sana'an shi kenan kuma duk malamai ne jigajigai na sunna magabata akwai al-imam al-barbahari kowa san al-imam al-barbahari me ma'anar al-barbahari magunguna ne da yake order su daga kasar hindu akwai al'imam al-haddad Muhammad bin Hussein shi makeri ne, akwai al'imam al-bazar, ko a suna al'imam al-bazar, rawahu al-bazar. To, wannan al'imam al-bazar ɗin sai da tufafi yake ya sana'anta ya sai da. Akwai al'imam al-basal mai sai da albasa. Akwai al'imam al-jazzar mai fiɗa raƙoni, shi sana'an shi kenan fiɗa. Akwai al'imam al-ibn al-jauzi to aljawzi din ne sai da kwakwa akwai al-imam daruqutni al-qutni din auduga akwai al-imam an-najjar abu ali diya ahmad bin an-najjar bin ahmad an-najjar shi kuma kafinta ne akwai al-imam az-zahabi mai sai da zinari akwai al-imam al-kisai mai sai da kayan sawa akwai al-imam sabuni Usman Usman bin Wani ne as-sabuni imam ne daga cikin imam na aqida as-sabuni ne sana'anta sabulu akwai ibn al-muqaffa me gyara fatu yana saidawa akwai ibn bututa me sana'anta da duma akwai shaykhul albani a wannan zamanin mai gyaran agogo malamai dai na Allah masana Allah suna da sana'o'insu wannan na dan kame sani in kana neman ƙarin haske a kowane littafi da aka rubuta a ƙarfa fi man nusiba min al-ulama ila mihnatin aw hirfa wani malami ne yayi Abdul Basit bin Yusuf al-Gharib yayi wannan littafin ya kawo magabata waɗanda suke da sana'o'i to mu ma zauna ka nemi sana'a in ba haka nan ba kana iya gamuwa da tozarci kana iya gamuwa da walakanci shi yasa in dai baka da sana'a yi sawa'un ko kai ritaya ko baka yi ritaya ba to za ka faɗa cikin waɗansu illoli na manya-manyan zunubai wanda zai bakanta ka a wurin Allah. Kuncin zuciya kaɗai ya ishe ka, kullum ka kwana da bakin cikin baka da shi ka tashi da bakin ciki. Ya ishe ka tashin hankali. Ga hassada da zai ta haifar maka duk wanda ka gan shi da ni'ima cikin mutane sai ka ga hassada. Irin wannan ne sai ga misali a ce maka ga wani malami can a ƙasa baki ɗaya wai wani yana jin zafin shi wai malam wane yana hawa mota ne naira miliyan hamsin to tunda dai motar shi ce shi ya sai abin shi ai ba kai ka sai mishi ba ne ne na hasada kai ma ka neman Allah baka ma zaka samu na naira miliyan ɗari Allah ya ba waɗansu kafirai ma miliyoyin nan kai ma sai ka nema mana ga giba ka zauna ga hannun ai wane ya kaza ai wane bai kaza ba ai wane ya kaza kai kenan baka da aikin ne sai giba to baka da sana'a baka da komai akwai shiga abin da ba ruwanka duk wa'annan manya-manyan zunubai ne hadisi ya ce tarkuhu ma la ya'ni abin da ba ruwanka ka bar shi to baka da sana'a dole kai kike ga abin da ba ruwanka akwai wahala da kakani kai abin da zaka ce gagara abin da zaka sa ya gagara akwai tauye haƙƙin iyalai da tauye haƙƙin masu haƙƙi akwai kasa taimakon addini duk inda ka so ka taimaki addini in baka da komai ta yaya ka taimaki addini kagan akwai yaki halas da haram duk wanda ya zama bai da shi ba tsawa yake yana lissafi ba sannan ga rashin godiya akan ni'imomin Allah baka da komai ni'iman gani da Allah baka da ji da tunani duk baka ganin su a matsayin ni'ima kawai kai tunda baka da kuɗi shikenan duk ne wani nan ƙarya ne kawai mutum ya kafirce min ni'imomin Allah sannan ya kawo maka raini da kallon hadarin kaji daga abokan zama shi yasa dole ne kowane mutum ya ribaci baiwan da Allah ya masa wani Allah ba shi ilimi yau in aka ce baya aikin gwamnati shikenan sai ya ce na zo makaranta kaza in karanta ni makarantin alqur'ani ne a bani alqur'ani zan karantar a biyani banzan Allah baka nasifi mafificin abin da ya fi kamata ka karbi lada akan ka shine alqur'ani haka annabi ya faɗa cikin hadisi ka ce ni masanin fiqhu ne a bani in karantar da fiqhu ni masanin tattalin arziki ne economics na karanta a bani in karantar zaka samu abin yi ka ribaci bayan da Allah ya maka sannan kuma ‘yar sana'an da Allah baka kare na ta, kar ka yi butulci, sana'an da Allah ba kare ba ci ajiyanka, a hankali a hankali ana tafi za a kai inda ake nema. To wannan dai tambihi ne na kaina sannan da ko ‘yan uwana domin mu gudu tare mu tsira tare. Abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada, abin da muka yi kuskure Allah ka gafarta mana, Allah ka rafa mana asiri duniya da lahira, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da zama lafiya. Allah ka ƙarfi zukatanmu, Allah ka ƙarfi zukatanmu, Allah ka karɓi gaɓaɓanmu, Allah ka tabbatar da gadiganmu a kan gaskiya a dukkan maslaha na addini da na rayuwarmu. Allah ka rafa mana asirinmu duniya da lahirarmu, Allah ka gafarta mu gabatanmu, idan mutum mu ta zo Allah ka samu cika da imani, Allah ka ji ɗan iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da duk waɗanda suke da wata falala a kan mu, Allah ka gafarta mu magabatanmu, Allah ka yafe musu waɗanda suke cikin halin rayuwa kuma, Allah ka ƙara musu imani da haƙuri akan jarabawa, الله كرفا من أسيري ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين